أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد مجتمع ونمسلاتي عند زام تجبد كراتو تكل تابن شمي تركي أتكون ونواتا لرمضان muna fata ayoyi da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin suratu maryam za mu tashi aya ta nawa to bismillah قال فمن ربكما يا موسى na'am to a jiya mun yi karatu inda aka samu ganawa tsakanin annabi Musa da Fir'auna da kuma aiken da Allah ya yi ma annabi Musa zuwa ga Fir'auna. To daga nan ne za mu tashi yanzu ga annabi Musa da Haruna sun zo wajen Fir'auna kuma sun zo su isar da wannan aike da aka yi musu. In ba mu manta ba annabi Musa ya roƙi Allah cikin abin da ya roƙe shi shine Allah ya yalwata mishi kirjinsa. Yalwan kirji yana da muhimmanci sosai musamman ga duk wanda zai yi mu'amala da jama'a. nan ne zai ba shi dama na fahimtar abubuwa da yawa sannan kuma da ɗaukan nauyi da rashin na rashin fushi da rashin tashin hankali da sauransu to wannan yana da muhimmanci ga duk mai da'awa ya dinga roƙon Allah Allah ya bashi yalwan kirji nan ne zaka ga an yi duk abin da aka yi amma haƙuri sai ya soma bijirowa kafin mutum ya ce ya ɗauki wani mataki akan abu haƙurin shi ne zai yi maganin abin da duk zai taso to yana ɗaya daga cikin abin da annabi musa ya roƙi allah allah ya bashi rabbi shirah li sadri wa yassir li amri to yanzu gashi nan sun taho kaga ba ba mu labarin ina matan fir'auna ba matan annabi musa lokacin da ya bata ya zo zuwa ga neman wannan wuta ɗin to kaga to ya bata wajen tun lokacin da Allah madaukin sarki ya ce masa izhab ila fir'auna innahu taga daga lokacin bai dawo ta kan matan shi ba shikenan nan ya bata daga wannan waje shi kuma ya kama hanya mala'ika jibril yana masa rakiya har ya fitar da shi kan hanya har ya tafi dai ga baki daya in ka duba cikin tafsirin qurtubi ya ce sai da wasu makiyaya sun zo suna kiwo sai suka ga suka ganta inda aka mai da ita kuma wajen babanta kenan aka mai da ita maryana to kaga fa cikin jarrabawa da Allah yake yi ma bayinsa kenan kamar yadda muka faɗa jiya shi annabi Musa tun daga haihuwarsa yake kan jarrabawa har zuwa wannan waje da muke ciki to shine gashi nan da shi da annabi Harun sun zo kala faman rabbukuma ya Musa sai fir'auna ya tambaye su to wane ne Ubangijin nan naku ne ya Musa, ya kai Musa waye Ubangijin naku, na.
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى Ƙala sai ya ce, Rabbina Ubangijinmu shi ne allazi a tsakulla shai'in shi ne ya ba mu kowane abu halittansa, bi ma'ana ya halicci komai sun mahada sannan kuma ya shiryar da komai ɗin na daga cikin dabbobi da mutane da tsirrai da komai kowanne aka shirar da shi zuwa ga abin da zai amfane shi. Na'am.
قال فما بال القرون الأولى Hala sai Fir'aun ya sake tambaya Annabi Musa to fa ma balul qurunil ula ina zancen karnoni na farko da suka wuce ka kawami Nuhin kawa mutanen Annabi Nuhu wa Hudin da mutanen Annabi Hud wa Lot da mutanen annabi Lot wa Salihu da mutanen annabi Salihu inda suke bauta ma gumaka su kuma yaya aka yi da su. Na'am.
قال علمها عند ربي في كتاب Na'am.
لا يضل ربي ولا ينسى Kala Musa sai annabi Musa ya mayar da magana ya ce ilmu hasanun wannan dai inda rabbi na wajen Ubangiji na fi kitabin cikin wani littafi huwa lauhil mahfuz shine lauhil mahfuz. Eh jazihin zai saka musu alaiha akan ayyukan da suka yi yawmal kiyamati ranar kiyama fala ya billu baya bacewa shi Ubangiji na an shay'in babu wani abu da yake bacewa gare shi. Wala yansa kuma Ubangiji na baya manta komai kowane abu yana nan an taskance shi. Allah zai ja'ala lakum.
الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلكا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى Eh, huwa lazi shine wannan kaga ana karantar da fir'auna fa tauhidi kenan huwa lazi shine Allah wannan wanda ja'ala lakum ya sanya muku al'arba wannan ƙasa dinnan ta kasance mahadan wato shimfiɗaɗɗiya wasu laka sannan ya shigar lakum gare ku fiha a cikin wannan ƙasa subulan hanyoyi ai ai turukan hanyoyi iri iri hanyoyin da muke gani muke takawa mu yi tafiya da hanyoyin ma da ba ma gani mun gane ko shine can zaka samu fassarar wannan wasama'i zatul hukm da yana Allah ya ce ba yana rantsuwa da sama ma'abociya hanyoyi kai da ka daga kanka ka daga idan ka sama kaga hanyar to suna nan hanyoyi iri iri iri iri ga suna a cikin iska sai wanda Allah ya sanar da kai yawa yanzu yanda muke maganar nan ina hanyar sautin da take tafiya ta zo ta same ka kan hanya take bi kan gwadabanta take bi ita ma to shine wasalaka lakum fi ya sanya muku wato ɗaurukan subulan hanyoyi wa anzala sannan ya saukar mina sama'i daga sama ma'an ruwa duk Allah ne mai yin wannan babu mai yi sai shi saboda haka wannan shine Allah mu fa akhrajna sannan Allah sai ya ce muka fitar qala ta'ala sai Allah ya ci gaba da magana anan can farko magana annabi Musa ne nan kuma karshe magana Allah ne har ayan da zamu karanta ta biyu da ta uku duk magana Allah ne. Yawwa, wasu fa'akarajina bayan an saukar da ruwa fa'akarajina sai muka fitar bihi ta dalilin wannan ruwa ɗin a zuwajen nau'i daban-daban min nabatin shata wato daga tsirrai iri-iri da ruwa ɗaya ne, amma kuma nau'in abubuwan da suka fito daban-daban, kaga wannan nau'in kore ne, wannan nau'in yalo ne, wannan kaza ne gero ya fito ta dalilin wannan ruwan kaza ya fito, kaza ya fito, kaza ya fito, kaza ya fito. Shi ne Allah yake cewa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy. Dukkan wani abu rayayye an sanya shi daga ruwa ne. Ashe in kana son rayuwa kai ma ka danganci kusa da ruwa. Duk inda ka ga ruwa a wajen to akwai arziki a wajen, akwai rayuwa matabbaciya a wajen. Mun gane ko? ma'an ko fa'akrajina bihi azwajan sannan muka fitar azwajan wato nau'i na abin nan shatan da ga sunan iri-iri saboda haka kuluwar au كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى saboda haka ku ci min ha daga wannan abin da aka fitar din akwai wanda ku za ku ci, akwai wanda dabbobin ku za su ci. Kulu ku ci war au sannan kuma ku yi kiwo fi al'amakun wato dabbobin ku fiya a cikin al'am jam'u ne amin. Hiyar ibil shi ne shanu walbakar da ibil raƙumi walbakar da shanu walgana da tumaki, wayannan su ne dabbobi na ni'ima. saboda haka ku ci sannan kuma ku ciyar da waɗannan dabbobi naku daga gare shi har yanzu har gobe har jibi ba ya abinci mai inganci ba ya abinci wanda yake dacewa da dabbobin kaman abincin da ruwan sama ya doke shi ba kaman tsiron da ya fito abincin su kenan to shine za a ga yanzu ai ana yin wannan har a taskance musu abincin a yanda yake kuma su zo suna ci kuluwar awan amakun eh inna fi zalika lallai cikin wannan abin da aka ambata la'ayatin akwai abubuwan la'akari amma ga suwa ne lu'ulin nuha ga masu hankali ya Allah ka azurta mu da hankali yawa amma ga ciyawan nan sai mun nemo magani ma mun sa mata ta je ta kone ga ciyawan nan Allah ya ambata mana cewa ita ce abincin dabbobinmu amma mun gagara rike dabban da za ta ci ma wannan ciyawa ɗin mun gane ko su kansu masu dabbobin da sun gane ai su ba noman masara da dawa za su yi ba sai su yi noman ciyawa su noma wannan ciyawa dabbobin su samu wajen ci in ka je wajen abu nan can wajen shika an ce min wannan ciyawa take bakin hanya ta fi shekara arba'in bata mutu ba a yanke a sayar a yanke a sayar haka tama mu gashi Allah ya ba mu dajin gashi nan muna da shi babu abin da muke yi sai muka mayar da dajin bai kasance inda za mu samu arziki ba. Shanunmu suna raguwa kullum duk wani harka ka je ka tambaye shi shanun da ya gada ba su babu yanzu a wannan gida din ya gaji shanu ɗari yanzu ba su wuce goma ba in ya gama lalacewa sai ya dawo cikin gari to kai da kake da shanu me zaka zo kai a cikin gari to in kaga ya dawo cikin gari to al'amari ya lalace ma ma abin nan ma arko to kuluwar a wani amakun inna fi zalika la'ayatin ne ko akwai abin la'akari lu'ulin nuha ga ma'abota hankali duk wanda Allah ya wadata shi da hankali to ya bashi ni'ima na ƙarshe amma rashin hankali kuma rashin hankalin kada ka ce wani wanda yake tafiya fa akan hanya a'a da tsaftanka da hulanka da riganka da manyan kayanka amma aka cire wannan hankalin to kai baka zama komai ba don ba za ka iya tunani ba dama amfanin hankalin shine ka iya tunani da shi ka yi tunanin me zai amfane ka ka aikata ka yi tunanin me zai cuce ka ka kauce ma wannan shine amfanin hankali ga ɗan adam ya Allah ka taimake mu na'am wala kad منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى minha daga wannan ƙasa ne kalaknakum muka halice ku ai bikalka abikum adam saboda babanku adam daga wannan ƙasa aka halice shi mun gane ko wa fiha cikin ta ne kuma ni idukum muke mayar da ku maqburina ba'da al-maut wato a sanya ku cikin kabarruka ba'da al-maut bayan mutuwa ko amma kabari ko ba amma kabari ba nan dai kasan zaka koma wa min hada ya gare ta ne kuma nukhrijukum muke fitar da ku yin dalbasu lokacin tashin kiyama taratan ukura wato wato wani lokaci daban eh ai kama akhrajnakum inda ibtida'ikum inda ibtida'i khalqikum kamar yadda muka fitar da ku lokacin farkon halittan ku daga wannan kasa aka halicci annabi adam dalilin sa ne ko muke nan a wannan gida na duniya ko muke nan muna zuri'an shi to hakan nan za a maida mu kuma a sake fitar da mu ranar kiyama نعم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى eh wala kan hakikata arainahu mun nuna ma fir'auna ayatina ayoyin mu kullu hadikkanin su ayoyin nan guda tara daga sanda zuwa hannu wannan haka kamar yadda muka yi karatu jiya annabi Musa bai sake banu Isra'ila aka tafi da su ba sai ya sake cewa ya sake cewa to akwai wata ayan da za ku sake kawowa shikenan aka ci gaba da kawo ayoyi aka ci gaba da kawo masa alama saboda yayi imani amma yaki sai da aka jero masa ayoyin nan guda tara duk yaki haka zaba ya karyata wa ba ya ya kawo da kai an yuwahidallaha yaki ya kadaita Allah ta'ala madaukakin sarki na'am قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى To an kai makura kenan, yanzu an gama kawo aya ya ƙi ya yi imani, shi kenan tun da hujja ta ƙare mishi sai ya koma faɗa. Yana so ya kautar da mutane daga abin da ake magana a kai, ƙala sai ya ce, Aje ta na yanzu ka zo ne da tukurja na don ka fitar da mumin arbina daga ƙasanmu shine ƙasa na Misira, wa ya kuni lakal mulku fiha ya kasance mulki ya koma gare ka, ya bi sihirika ta dalilin sihirin nan domin duk abin da kake yi sihiri ne ka zo ka fitar da mu da dalilin wannan sihiri ya Musa ya kai Musa abin da ka zo ka yi kenan to in haka ne
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى to faladatiyan naka za mu zo maka bi sihirin da sihiri mislihi misalin wanda ka zo da shi aribuhu wanda zai yi gogayya da abin da ka zo da shi har ya rufe wannan hasken naka sihiri din faj'al saboda aka sanya baina na tsakanin mu bainaka da tsakanin mu da kai ka sanya mana mau'idan wani lokaci lizalika domin wannan abin da za a zo a yi wanda la nukhlifuhu ba za mu saba mishi ba mu wala anta da kai din ma ba za ka saba ma wannan lokaci ba ka sanya mana makanan suwa wato bigire wanda yace yake madaidaiciya saboda haka tunda su sun fahimci cewa abinda annabi Musa ya zo da shi sihiri ne sai suka ce a sa wannan lokaci ɗin saboda su zo su gwada wannan imam fatir razi yana ambata mana sihirin nan yadda ya kasa shi kashi ɗai ɗai ɗai ɗai har kashi takwas mun gane ko imam qurtubi ya kawo wannan cikin tafsirin sa kashi ɗaya ɗaya ɗaya akwai masu yin sihiri da da abin nan taurari kamar mutanen annabi ibrahim kenan to haka nan akwai masu yi duka amma dukkanin su kafirci ne domin tsafi ne kamar yadda imam malik ya ce duk wani duk sihiri kafirci ne ga baki ɗayan shi wannan shine abin da imam malik ya fahimta akan wannan da imam abu hanifa Imam Shafi ya ce to, shi sihiri ɗin ba za a ce mai sihirin ya kafirta ba har sai in ya aikata sihirin sai a zo a duba wani irin sihiri ya yi. To, shi abinda Imam Shafi ya tafi a kai kenan. To, sai Fir'auna ya ce to za mu zo da masu sihiri irinka. Ba abinda kake gadara da shi kenan ba, sa mana lokaci da rana. Sai annabi Musa ya ce ne.
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى To ƙala ma'idukum nan da nan annabi Musa ya ba da magana babu ƙaƙƙautawa ya ce ma'idukum ma'alƙawarantar nan naku yau mu zinata shi ne ranar idin ku, ai yau mu idin lahun wani rana na idin su, kowa ya fito ya jami'una a taruwa, an yi shirin nasu mutane su taru duhan da hantsi, ku ido na ganin ido, ta inda ba za a ce a dare ya yi wane ne a zo da hantsi a soma a wannan lokaci ɗin. Me ya faru?
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى To in ka koma can cikin shura za ka ga inda fir'aun da fir'auna ya tara. Mun ga ya tara jama'ansa ya yi shela maza a tattaro masa kullu sahi kullu kullu sahirin kowanne boka ma a tattaro a zo da shi nan aiki ya zo. to shi ke na fata wallah fir'auna fir'auna sai ya juya fa jama'a eh shine adbara ya juya ko kuma wani fassara fata walla sai ya shiga kamar yadda ibnu kasir ya fassara fa jama'a fa jama'a kaidahu ya tara ma'abota kaidin shi shine manyan wato bokaye na ƙasa din sun ma'ata sannan sai ya zo wannan waje gashi yanzu har rana ta yi ranar da aka saka ta yi gashi ya zo an ce tsakanin wancan magana zuwa wannan rana ɗin kwana arba'in fir'auna ya ɗauka sannan kwanaki suka cika to ga fir'auna ya zo an gama shela an yi shela ma mutane gaba ɗaya a zo ga abin da za a yi sannan an tattaro waɗannan masu sihiri su ma sun iso an faɗa musu kuma ga irin yadda annabi musa yake yana yana sake sanda ta zamanto macijiya saboda haka su zo da irin sihirin da za su yi irin wannan ne za su yi saboda a zo a kara da annabi Musa annabi Musa shi kadai ne wa'ancan kuma suna da yawa to me ya faru قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى to shikenan ga su nan bokaye sun iso malam ya ce wahum isna is- eh, isnan wa saba'una su saba'in da biyu aka tara ma kullu wahidin tare da kowane ɗaya daga cikin sahablun wa asan yana da igiya kuma yana da sanda a hannunsa wanda za su yi wannan bokancin da shi za su yi wannan sihiri ɗin to shine can Allah yake faɗa mana da suka zo fa duk an taru manya-manyan bokayen fa aka ebo sai suka shiga suna ganawa a tsakaninsu mun gane ko irin ganawa na kafin a shiga aiki to yanzu kan menene muke ciki har magana ta fito suka tambaya to wai shin su suna da wani lada a cikin wannan a cikin wannan yan sun kasance su suka yi rinjaye fir'auna ya ce musu na'am wa innakum laminal muqarrabin kuna ma makusanta za a daga darajar ku a matso da ku zuwa fada ai shikenan an ce an matsa an daga darajar ka kan an zo da kai makusanci ai ba a batun cewa nawa za a baka a'a ba a batu in in girmanka ya kai girma a gwamnatance ba a cewa gashi a baka naira goma. A'a komai da kai ake yi, abincinka za a ce kawai to be provided ne. Yayin ka ana cewa kudin salarin wannan dubu kaza ne, a'a wannan kai ya ko baya ne, kai talaka ne a cikin ma'aikata. Amma in ka isa sai a ce to yaya batun rashin lafiya to be provided, yaya batun kaza to be provided, yaya ba a lissafin nawa za a kashe, a'a za a samar da wannan. Kayan da za ka sa to be provided, in aka yi aka yi ne ya ce to shi kenan batun mota sai ce to wannan 300% na cikin mafi karancin albashi mun gane ko wanda za a baka to wannan za a matso da su ba za a faɗi cewa nawa za a ba su ba kaga kawai abin da suka nema za a dinga yi musu suka ga wannan romo da yake gaban shi kenan suka amince to me ya faru To, ƙala lahun Musa, sai Musa ya ce musu wailakun kaitonku, kaitonku, la taftaru kada ku ƙirƙira alallahi a kan Allah ka ziban ƙarya, bishiraki ahadin ma'ahu ta inda za ku yi tarayya da shi da wani, fa yi kun Allah sai ya azabtar da ku ya halakar da ku, bi azabin da azaba min indihi daga wajen shi. Wa kada ka baƙi ya yi hasara maniftara duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah, to wannan ya yi asara. نعم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى shikenan sai suka koma suka yi kus-kus-kus mun gane ko sai suka koma suna ganawa kan al'amarinsu fi Musa wa akihiya za su yi da annabi Musa da ɗan uwan shi wa asarin najwa suka ɓoye wannan ganawa a tsakaninsu to mu yi kaza to mu yi kaza ga yanda za mu fito shine za ga in za a yi ball sai a je sai a haɗa kai a taru a waje ɗaya to ka za ka za ka za ka za ka cewa ma suna yin addu'a in za a yi bol aikin bol ma kafin a fara amma za a je a yi kuri haka eh kaza kaza kaza can kuma a samu shi kaftin to kai ka tara can can wancan ya tara ta can dan kan zagi yana waje da me da me shirya su eh to ta nan za mu yi ta can wancan shine a ta can wajen to kai ga ta inda za ka yi da shi a nan gane ko wani yayan mu wai if you miss if you miss the ball don't miss don't miss don't miss the man to kaji to sai suka je suka yi irin wannan ganawan ta inda za su fito ga baki daya su yi wannan aiki din na'am قالوا إن هذان لسحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى نعم قالوا سيسكت شيء فما كنسوا inna hazani ko in hazani ko inna hazani duk karatun ya zo a haka lallai waɗannan mutane guda biyu shine annabi Musa da da dan uwan shi Haruna lasahirani wato wanda suka yi fice ne a harka na sihiri yuridani kuma suna so ne an yi firjakun su fitar da kumin arzikun daga daga ƙasanku da sihiri ma ta dalilin wannan sihiri din waya zaba su tafi bi dariƙa tukun musulatu da hanyar kuma take madaidaiciya su kasance su ne at the hem of affairs na wannan ƙasa din to ka san dole za a shigo da dan kanzagin fir'aun wanda shine zai zo yana ba su wannan motivation din yana karfafa su yana faɗa musu maganganu wanda wai za su tsima sosai su yi aiki cikakke fa a wannan waje din su sani fa suna kare ƙasansu ne wai a samu kishin ƙasa tun daga farko na'am فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى to fa ajma saboda haka ku tara kaidukun wato sihirin nan naku sun matu safan sannan ku zo kuma sahu guda bi ma'ana dukansu a lokaci ɗaya su aiwatar da sihirin a lokaci ɗaya ta inda za su birkita mutane ba wai wannan ya zo yi nashi ya koma ba wannan ya zo yi nashi a'a su yi fitan ɗango su yi sahu sannan su gabatar da sihirin nasu a lokaci ɗaya yawwa fa'adu kai da kun sun matu saffa wa kad afla hakika zai samu rabo al-yawma ayyawma nisala duk wanda ya rinjaye saboda haka wannan bakin rai bakin fama za mu yi wannan aiki ɗin na'am قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا sai suka ce ya Musa na'am in ma an turke ko dai ka soma jefa naka sandan a farko wa in ma an na kuna ko kuma mu kasance a wala mana alƙa farkon wanda za su soma yi suka ba mu annabi Musa zaɓi ko mu soma ko ka soma ko mu soma me annabin Allah ya ce قال بل ألقوا Mm.
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى To nan ma akwai karatun da za mu ɗauka a nan. Duk in aka zo aka baka zaɓi tsakanin wannan da wannan ɗauka bar mai ɗaukan shi ya soma kai ka ɗauka daga baya. Wannan yana nuna cewa cika ne na girma. Yawwa, to su kuma annabawan Allah dukkaninsu masu girma ne. Babu batun son zuciya ko son rai a ciki. Tunda sun san su ne suke kan gaskiya, to ku ku soma. shi ke ya ce musu bal a a alƙo ku jefa abin da za ku jefa fa iza hibaluhum sai ga eh, ya- igiyoyin nan nasu wasiyin da kuma sandunan nan nasu ya khayyal wato suna rukuwa ilaihi zuwa gare shi sun birkice daga halin da suke ciki eh min sirin ta dalilin wannan sirin din annaha sai wannan igiya da sanda suka kasance hayatun macijiya ta tsama su sauri dukkaninsu a lokaci ɗaya suka sake sai gashi dukkanin da sandan da igiyoyin duk sun zama macizai ga baki ɗaya a lokaci ɗaya me ya faru فأوجس في نفسه خيفة موسى to Musa ya ga wannan al'amari kowa ya gani ana jiran annabi Musa kuma yaya zai yi fa'aujasa sai ya ɓoye shi ma eh fa'aujasa fi nafsi annabi Musa sai ya ɓoye a cikin zuciyar shi ya ɓoye mai khifatan tsoro ya ji tsoron wannan al'amari ba wai ya- ba wai yana shakkan cewa ba zai yi rinjaye ba ne a'a ya ji tsoron sake wannan abin da sai sake da irin sihirin da suka zo da shi kada su rudi jama'a kafin shi ya sake nashi shine tsoron da ya ji a kan jama'a masu kallo ne. Mun gane ko kada su kasance sun rudu ma tun daga farko sun ba su cewa su suka yi nasara shine tsoron da annabi Musa ya ji ba wai ya ji tsoron kan cewa shi ba zai yi nasara ba ne. Wa qad ja'u bi sihirin azim haƙiƙa sun zo da eh, eh, eh, eh, sihiri sun zo da bokanci wanda yake mai girman gaske. kowa sai da ya girgiza a wannan lokaci da to me ya faru
قلنا لا تخف Mm.
إنك أنت الأعلى Kulna lahu nan da nan muka yi masa magana in ji Allah muka ce la ta khaf kada ka ji tsoro innaka antal ala kai ne me- kai ne madaukaki kai ne za ka yi nasara akan wannan babu wani tsoro kawai na'am وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا Mm.
إنما صنعوا كيد ساحر Mm.
ولا يفلح الساحر حيث أتى To nan ma akwai karatun duk da za mu fahimta. Kaga an zo wajen wannan, kuma annabi Musa ya san abin da aka zo yi kenan. Amma duk aikin da annabi Musa zai yi a nan wajen da umarni na Allah yake. To shi ne yake hukunta maka cewa duk wata ibada da aka ce ka yi ta, to ita ba za ka yi ta ba sai da umarni. na Allah a kai, umarni na annabi sallallahu Alaihi wasallam a kai, sai an ce maka ka yi kuma ga yanda za ka yi shi ne za ka yi shi ne ta kasance ibada. In dai a layin ibada ne, to wannan tauƙifiya ne ga baki ɗaya sai ka samu umarnin yi, sai ka samu kuma ga yanda za a yi. amma a sauran layi na rayuwa fa layin abin da ya shafi kasuwancinku layin abin da ya shafi gonakanku layin abin da ya shafi sauran harkokinku to wannan shi kuma ba wai sai an ce maka ka yi ba yanzu cin abinci sai ka ce to bari na je na nemo ina ayin da ta ce a zo a ci abinci ina ay- a'a amma yin sallah wane ne ya ce a yi sallah yaya kuma ya ce a yi kaga ibada ne yawa to haka haka za ka yi ta bin wayannan azumi ya aka ce a yi azumi yaya za a yi Sa- zakka ya aka ce a yi zakka yaya za a yi domin ibada ne amma cin abinci ai ba sai an ce maka kuma sai ka yi fita nemo ina ayoyin da suka ce na ci abinci ba sai dai ka nemo wane irin abinci ne aka ce kawai kada ka ci su wayannan duk da baki ɗaya suna layin mu'amala ne To duk abin da yake layin mu'amala ya halatta ka yi sai abin da addini ya zo ya ce ba kada a yi wannan a ciki. Amma ibada kuma ba za ka so mai ba sai ka san menene aka ce a yin da kuma yadda aka ce a yi. Shi ne nan, sai ba ka ga annabi Musa sai aka ce mishi ah, wa alkima fi yaminika, ka jefar da abin da ke hannun damanka. wai ya asahu shine daman sandan shi kuma abin da yazo da ita ke nan wannan waje din yana dogara akan sandan shi can kuma fir'auna gashi can an tattara dukkanin manyan ƙasa a dandalin wannan wannan wannan birni din an tattaro an kirawo duk sauran gwamnoni na ƙasa da wane ne da wane ne duk gashi nan an zo an zauna ga fir'auna akan gadon sarautar shi ga 'yan fada duk sun zauna manya da ƙananan gari duk an kira an zo an taru ga baki ɗaya. To shi kenan da suka gama suka sake nasu sai nan aka yi ma annabi Musa umarni alkima fiyan minika jefar da abin da ke hannun damanka. Wai ya sawo shi ne wannan sanda na shi. Shi kenan sai ga wannan sanda talakkaf tana haɗiye masu na'u duk abin da suka aikata na wannan sihiri ɗin. Masu na'u abin da suka aikata na inna ma sana'u lalle abin da suka aikata kai da sahirin wato kaidi ne na masu sihiri wala yuflihu sahiru haisa ata sannan kuma duk mai sihiri ba shi samu ba shi samu mafita ta duk inda ya fito ba zai samu ba zai samu mafita ba haka ayan alqur'ani yace shi yasa in kaje a tafsirin malam abubakar mahmud lokacin da yake tafsirin da bakin shi yace shi wannan hadisai na cewa ai ma annabi sihiri shi duk bai yarda da su ba tare da cewa hadisi yana cikin littafin Imam Bukhari Muslim ma ya rawaci wannan hadisi shi bai yadda da waɗannan ba saboda babu yanda za yi mai sihiri ya samu nasara kuma nasaran ma akan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da shi saboda me ake tambayi malam to saboda me yace to ai babu wanda yayi shi Bukhari da Muslim da sauran hadisai babu wanda yayi alƙawarin cewa zai kare su amma alkur'ani fa Allah ya kare shi la yatihi al-batil barna ba shi shigowa cikin alkur'ani gaba gare shi da bayan shi ga baki daya to amma bukhari wannan ba su da wannan kariyar da alkur'ani yake da shi har ma yace zaka iya sa zaka iya samu za iya kari ma a cikin bukhari abinda shi ya faɗa da bakin sa kenan kuma wannan alkur'ani wannan tafsiri nashi yau yana da shekara wajen 48 kenan da rubuta shi shi wannan tafsiri din Allah ya taimake mu na'am فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى To shi kenan annabi Musa ya sake nashi sandan. Fai zahiya talakar masu na'u sai ta haɗe duk abin da suka sake na wannan macizai ɗin gabaki ɗaya. Sannan kuma annabi Musa ya sake kama wannan sanda ta koma sanda. Ta haɗiye kuma tana sauri baka ganin ga cikinta ya riga ya cika. Amma yanzu maciji in dai ƙarami ne ko kwaƙo ya haɗe ba zai iya tafiya ba. Sai ka kama shi ma gabaki ɗaya da hannunka. kwako nan iya haɗe sai ya jira wannan kwaɗon ya gama rididdigewa tukunna kafin ya iya motsi. Shi yasa ai ake kama macijin da da kwai ko in ka dafa koyi dafaffen koyi kawai ka bawa maciji to za ka iya kama shi da hannunka. Saboda in ya haɗe kafin ya mutsutsuke wannan kwan shi kuma ba shi da wannan ƙarfin da zai ja. Saboda haka sai gashi nan ta haɗe ta gama zagayawa ta haɗe su tas sannan annabi Musa ya sa hannu a bakin maciji ta koma sanda shi kenan. To kaga an zo musu da abin da ya fi ƙarfin hankalinsu. Me ya faru a wannan waje? A fa'ulƙiyar saharatu. Shi kenan sai ga wa'yannan bokaye fa gaba ɗaya ta kansu aka soma ba ma ta kan masu gani ba su wa'yannan ɗin da aka ɗauko su kare ƙaryan ta kansu aka soma. saboda me su suka ga abin da suka gani su suka san me suka sani a game da wannan al'amarin sai suka faɗi sujada suna sujada eh karu sajidina lillahi suka faɗi suna masu yin sujada ga Allah ta'ala kalu suka ce amanna min imani da radda haruna da ubangijin na na haruna wa musa da annabi musa magana ta kare kuma ai wannan a gaban shugabanni wanda shaida ne ai wannan a gaban talakawa wayanda shaidu ne gabaki ɗaya akan abin da aka yi ka tuna kuma daɗe wanda annabi Musa yana kira ɗin, ana ƙaryatawa ya kira an ƙaryata, ya kira an ƙaryata, ka tuna kuma wato ayoyi da aka yi ta kawo wa mufassilat ba a lokaci ɗaya ba in an yi wannan sannan sai su koma wajen annabi Musa su ce ya roƙa musu Allahn shi bima ahi da indaka da abin da alkawari zuwa gare ka la in ka shamna annan rijiza in aka yaye mana wannan abin da muke ciki la nu'minan na bika za mu yi imani da kai wala zannan za mu saki banu Isra'ila su tafi tare da kai. Ko sai a yaya wannan azaba ɗin, tun daga wa an zanna alayhimu tufana, aka yaya wannan ruwa sai suka ƙi yin imani, sai aka kawo musu fari ga baki ɗaya, duk inda suke zaune fari ne, in ka ɗauko abinci za ka ci sai ka haɗa da fara. mun gane ko ko ina fari gaba ɗaya suka tuna kawai in damuna ta yi kusa shinge suka fito a masallaci an shiga kashe wannan an shiga kashe wancan liman ya bige bayan shi ladan ya bige kaza wannan ya bige kaza to wannan sai aka sako musu waɗannan kuma fari din suka ƙi yin imani sannan kuma suka koma wajen annabi Musa suka sake roƙo ka roƙa mana ubangijinka in ya yaye mana irin wannan azaba ɗin za mu yi imani da kai kuma za mu bar ka tafi da banu isra'ila dama aikin da annabi musa ya zo da shi kenan aka gama wannan na jarada shi kenan suka ƙi yi wal da sai aka sake musu ƙwarƙwata sarki ƙwarƙwata mai kuɗi ƙwarƙwata mai ƙwarƙwata shi ma ƙwarƙwata za ta tsallaka wanda baya wanka aka sako wannan gabaki ɗaya a ƙasan suka sake komawa abu ya yi abu an ga an sa magani an sa magani abu ya gagara sai aka koma wajen annabi Musa aka sake yi nan ma ba su yi imani ba wanda fadi'a sai aka sako kwaɗi kuma a ƙasan gaba ɗaya gaba ɗaya ko ta ko ina shi ma ba su yi imani ba to waddama sai aka sako jini abin ma da za a sha ya kasance jini ruwan dole kawai a ƙarshe sai dai a sha jinin a haka a mazaunin ruwan. To haka hayatul mufassala ba wai a lokaci ɗaya a sati ɗaya ba aka yi wannan ba. In an sako wannan ɗan haka za a je nan a je can a je nan a je can har su ga ba sarki sai Allah sai an koma wajen annabi Musa. To karatun da za mu fahimta a nan shine duk mai da'awa sai ya kasance mai juriya. a yi a maimaita, a yi a maimaita, a yi a maimaita, a yi a maimaita. Sannan kuma shi ne a nan ne za ka gane abinda sojoji suke kira law of engagement. Ai ba a tashi kama su ba har sai da aka kawo waɗannan duk baki ɗaya. Sannan kuma aka nuna musu haƙuri na shi wannan addini ɗin. Da suka kafirta a nan tun daga nan ba a kama su ba, sai aka sake ba su time. a ba su benefit na wannan time ɗin ko za su dawo haka aka yi ta yi aka yi ta yi har aka zo ƙarshe suka ce da bakinsu suka kama kansu to yanzu a zo a yi ƙarƙure. To ka kowa zai zo saboda sun san ga abin da aka fito a baya kuma an yi shela kwana arba'in ana training ne yadda za a zo a ci a yi galaba akan annabi Musa da Harun ɗan uwan shi. To su kaga ko mutane sun taru to kaga koya ake dole sai an samu ɓangaren jama'a da yawa sun ke kai waɗannan mutane su ne da gaskiya tun daga abubuwan da suka faru a can kafin wannan lokaci zuwa nan to shi kenan a wannan lokaci sai faƙulƙiyar saratun sujada ƙalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun imani da ubangijin annabi haruna da annabi musa gabaki ɗaya mun gane ko to shi kenan daga nan kuma ina ganin za mu kwana a nan sai mu tashi mu ji menene yau yanzu kuma fir'aunin zai ce tun daga shi an rinjaye shi an riga an yi galaba a kan shi ga jama'a sun gane gaskiya babu yadda za a mai da jama'a bayan sun fahimci gaskiya kai kuma duk ƙarfin ikonka ka ce za ka mayar da su wannan gaskiyan ya kasance ƙarya wannan ba zai yiwu ba saboda wancan shine ai lu'ulin nuha ga masu hankali din yanzu hankalin ya zo sun fahimta saura ne to za mu ji kuma yadda magana ya sake komawa tsakanin shi da waɗannan wanda aka gayyato tsakanin shi da sauran jama'a tsakanin shi da annabi musa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu
السلام ورحمة الله وبركاته وعلى أن